الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخامس الحج عن عن عن الغير جلا فعلا لغير جاز الأجر على مثل قيادة يقول العنفي جواز فعل الحج للغير في أجب لقول المصطفى لقائلي لبيك عن شبرمة المعامل فحج عن نفسك ثم هج عن شبرمة والناس بالجواز عن سادس هذا قاد زيدين تجيه كغيره للشافعي بالنصوص جوابنا كالحنفي أرضا الفرقين منعها قد اقتضى قالوا فإن الدين لم يعارض إذ هو بالذمة لا مال يدين لو على المال بغيره سقط تتم تتم زكاة الدين وقد نعم والخامس na biyar a cikin itirazat muke magana muna magana akan zancen itirazat ne na kiyasi wato ma'ana idan mutum ya kawo kiyasi akan wani abu da ya kiyasa a ce to akai kiyasin na kama bai yi ba saboda me saboda ga dalili wataƙila a cikin kiyasin akwai ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke guda shida da muke lissafi waɗanda suke idan sun zo suna warware kiyasi to su ne abubuwan da za mu karanta mun karanta abubuwa guda hudu yanzu za mu zo mu karanta abu na biyar shine zai bada misali a kansa alhajju an algairi jala shine kasancewa a haji kaga haji jala ya bayyana ne an algairi ga wani fi'ila domin shi aiki ne ligairin ga wani na jaza jaza sai ya zama ya halatta na al'ajir ala sai ya zama ladansa ma ya yi daɗi na aikata aikin haji an yi saɓani tsakanin mazahib ɗin nan su mazahib malikiya da su da a wannan abu hanifa suka faɗa suka ce a ai da imamu shafi kai duk da cewa mazhabin maliki shi aka magana cewa idan misali yanzu mutum ya yi aikin haji ya halatta in dai da can ya taɓa yin aikin haji to ya halatta ya iya wani aikin haji yalla kawai dai mutumin yana nan ko baya nan duk dai akwai sabani a cikin maganar ma'ana mutum idan ba shi da rai kenan mu akan abin da muka tafi duk da wasu suna ganin cewa dole ana da ran ma idan misali ya yi rauni da yawa ba zai iya tafiya ba kusan kamar za a lissafa shi ne a wanda ba shi da ran za a iya zuwa je a yi ma'aikin haji to akan abin da muka ɗauka kenan shi kuma imamu abu hanifa sai ce a ai bai halarta wani ya wani aiki ba domin ita wannan abin ibada ce mu a wajenmu mun ɗauka a matsayin aiki ne tunda aiki ne kuwa ai wani zai iya wani aiki to shine bayanin da muka yi magana muka ce hajji ga wani yawa wani aiki ya bayyana ne saboda me saboda aiki ne ga wani aiki ga wani kuwa ya halatta wani yawa wani aiki to tun da haka ne kuwa an ce aikin nan ya halatta ashe abin da za a bayar a sakamakon aikin nan shi ma ya halatta kaga su a can wajen da ba su halatta wani yawa wani aiki ba kaga ballantana ma kuma tun da ba a halatta wani aiki ba ballantana kuma ka ba da lada kaga ladan ma sai zama bai halatta ba kenan to su ne su abin da suka yi magana sai muka ce musu ah to wannan abin ai misali ya halatta misalin ai dinki ne ai amma misali yanzu ka je ka ba mutum ne tela ka ce masa ya maka dinki in ya maka dinki ka biya shi lada ai ya halatta a shari'a to shi ma haka aikin hajjin nan shi ma ya halatta mutum ya je ya maka aiki ka ba shi lada domin misalin aiki ne يقول الهنفي shi ma ba ba ya ce a wannan abin ba haka bane جواز فعل الحج ai للغير halaccin aikata haji lilgairi ga wani نفي an kore wannan abin yace a ai akwai bambanci tsakanin kai wani aiki da tsakanin kai wani ibada wannan hiyadatin da kuka faɗa wa misali ne da kai magana akan zancen aiki an gane ko aiki wani wani aiki kuke son kuke tashi ma kuma a bisa cewa wani zai iya wani ibada na
to ai wannan abin da kuka faɗa dama ka san a cikin abubuwan da muka faɗa mun faɗa mun ce akwai abin da zai zama a cikin asali ya zama illa amma kuma a cikin reshi ba lalle ya zama wannan illa ba ce ya zama wannan illa ba ce ya zama babu wannan illa bismillah ya zama wannan abin babu wannan illa din ka gane ko shine ba ya bada misali yanzu a kamar yake ne kawo wannan misali cewa a ce mutum eh, ya wani aiki kaga wannan ya halatta amma a ce wani ya wani ibada a wannan bai halatta ba ai. domin misali ka ce ka je kai wani sallah ai ba kai wani sallah ba ko ka je kai wani azumi ai ba za ka yi wani azumi ba to shi sa shi a wajen sai ce to ai aikin haji ibada ce Yeah.
saboda haka ba za a yiwu a kamanta waccan illar da wannan illar ba cewa wancan zai iya wani zai iya wani aiki ba kuma ya nuna kenan cewa wani zai iya wani ibada ba نعم.
saboda haka wannan an kore shi tunda wani ba zai iya wani ibada ba shi dalilin sa kenan shi sa yake ganin cewa ba za a aikata aikin hajji ba ajib to wannan magana an ji mazaman malikiya suka ce ka amsa masa bi kaulil mustafa da faɗin annabi idan ya an tafi a bisa cewa wannan makiyansu da suke magana cewa biyu to ka amsa masa da faɗin mustafa shine sallallahu alaihi wasallam annabi li qa'ilin da ya faɗa ga wani mutum labbaika an shubra mata ya ce shi mutumin ne ya faɗa ya ce amsa maka ya ubangiji an shubra mata ga shubra ma wato ya yi niyyar aikin haji ne ga shubra mata Shi wannan al'amal mutumin almu'amali wanda yake abin yi wa aiki wato wanda suke mu'amala kamar wani yan uwansa ne masalan a ce suka ba shi aiki suka ba shi kuɗi cewa ya je aikin hajji ga shubra mata nan sauraka da ya je aikin hajji kaga tunda ba a kansa zai yau ba sai ya ce labbaika an shubra mata wato yana wa shubra mata ne harama da haji zai masa aikin hajji shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ji shi ya faɗi wannan sai ya ce masa fa hajji an ina nafsi zuwa na sai ya ce ka yi aikin haji ga kanka ne sai ya ce a bai yi ba sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da haka ne fa hujja an nafsika na thumma hujja an shubra mata ka je kai wa kanka aikin haji sannan kai wa shubra ma aikin haji to kaga a cikin wannan magana da aka yi magana ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ya kada kai wa wani aikin haji ba ai ba abin da ya faɗa ba kenan cewa ya kai wa kanka tukunna sannan kai wani sai zai mu a sharadin mu mutum ba ya je ba ba tare da ah, gararusa ne bai taɓa aikin haji ba kuma ya je ya wani aikin haji ba amma idan ya taɓa yin aikin haji to ya halatta ya je ya wani duba da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam haka anan wajen ai ba hani yayi ba ba cewa yayi kada kai wani aikin haji ba inda ya ce kada kai wani aikin haji to na shikenan mutlaka sai wannan abin yana a cewa yayi ka je kai wa kanka haji sannan kuma kai wa shubur mutanen aikin haji din nan to kaga mu dalilin mu kenan na wannan abin kaga haka ne ya warware wacce magana da shi a Imam Abu Hanifa ya faɗa wannan su bil jawazi an shi ko nasi ai anna ya bujira ne bil jawaz da halacci wannan nasin ai ya ga ya halatta cewa zaka iya wani aikin haji ai bai hani ba tun daga shi ya ce kai da cewa kawai ka je kai haji ga kanka annabi ya shiru kaga sai a ce an yi hani a wani kenan amma ya ce ka je ka fara yin aikin haji ka sannan ka koma ka je ka shigo mata kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta kenan za a iya wani illa ya ga ci kawai sharadin ka fara yi kanka aikin haji kawai shine abin da aka kawo sadisu ha to wannan na shida kuma zakatu zidain zakar ma'abocin bashi na'am ta tajib tana wajaba ka gairihi kamar waninsa fi shafi'i bin wannan ya zo magana ta zo ga imamu shafi'i ne tana wajaba bin nusubi idan dai aka samu nusabi shi imamu a imamu shafi'i ya faɗa ya ce mutumin da ake bin sa bashi ba shi da bambanci da mutumin da ba a bin sa bashi a wajen fitar da zakka mu kuma a wajen mazhaban malikiya sai muka raba biyu muka ce a'a mutumin da yake ana bin sa bashi kuma zai fitar da zakar kuɗi to zakka tana da tasiri akan wannan a bashin yana tasiri akan zakarsa idan misali mutum yanzu ana bin sa bashi na miliyan ɗaya matsalan yanzu abin da muke da shi bana a nisabi ya kai wajen dubu ɗari shida da wani abu to mu ɗauka ma matsalan akan dubu ɗari bakwai shine nisabi a a bana matsalan to idan misali mutum yana da miliyan ɗaya sai ya zama an zo ana bin sa bashi na dubu ɗari biyar aka shawara dubu ɗari biyar ne suka yi shawara to dubu ɗari biyar tun da ba su kai nisabi mu a wajen mu babu zakka ko kuma a'a ya zama na cewa ana bin sa bashi amma bashin nan da ake bin sa inda ga takadiran ɗin nan zai bayar zai zama abin da zai shaura ya kai nisabi to nan sai fita da zakka matsalan yanzu a ce ana bin sa dubu ɗari uku nisabi kuma dubu ɗari bakwai to yanzu yana da miliyan ɗaya sai ya fitar da zakka domin yanzu da takadiran da ya fitar da dubu ɗari uku nan ai dubu ɗari bakwai ya kai sa nisabi to sai ya fitar da zaka mu abin da muka faɗa kenan muka ce in ku kaga mutum ya kaddara cewa ana bin sa bashi abin da ya shora kuma bai kai nisabi ya fitar da zaka ba shine can mai risala yake faɗa yake cewa sai dai idan yana da gida muqtanatin ko auren in muqtanatin da waye ya faɗa a waye wani muqtanatin da duk abubuwan da ya lissafa yace kamar yana da wani gida ba gidan da yake zaune ba wani gida ne yana can ya siye shi ya ajiye shi wataƙila dalilin in ba shi da kuɗi zai ɗauka ya je ya siyar ya mu'amala da shi sai ya zama da cewa wannan gidan yana da shi a zaune to ya iya kaddarawa ya ce to wannan gidan da takadiran da na sai da shi zai iya biya min wancan bashin to yanzu abin da yake hannun sai ya zakace ma bai da shi minal mali sai ya zakace abin da yake hannun sa na daga kuɗi- na daga kuɗi din nan ya iya kaddarawa cewa wancan gidan ya tsaya a matsayin bashi na in ya tsaya matsayin bashi to wannan abin da ke hannunsa kuma in ya kai nisabi sai ya fitar da zakka amma idan bashi da shi sai wannan kuɗin kawai to ba dama ya fitar da zakka wannan mu abin da muka faɗa kenan a bangaren zakar kuɗi a bangaren zakka kuma dabbobi ko zakka kwaya sai muka ce wannan mu ma mun bi magana imam shafi din nan cewa bashi baya sanar da zakka wannan shi da can mai sala yake faɗa wala asku da daina zakata habbin wala bashi bashi baya sanar da zakka ta kwaya shine wanda aka yi noma wala bashi to ko ta dabbobi shi ma bashi wannan baya ko nawa ne wannan ake bin ka bashi to dole sai ka fitar da wannan zakawa a abubuwa amma wannan dai ta kuɗi ita bashi yana tasiri a kanta to wannan shine maganar mu da muka faɗa muka raba to shi imam shafi sai ce ah ba abin da kuka haɗa nan ko bambanta kuka ce wancan ba za a fitar da bashi bashi ya hana a fitar da zaka wannan ko bashi bai hana ba a ai wannan maganar da kuka faɗa ta zama ta bambanta shine gashi maganar da ya faɗa jawabuna jawabin mu kamar kalhanafi yadda imamu abu hanifa shi ma irin jawabin da muka faɗa shi ma ya biyo bayan mu arada sai muka ce ai tsakanin wancan abin da wannan gashin ara za bil far'i tilfar da idaini dainin bashi arala ya ya yi mu'arala bil far'i a cikin reshe din nan saboda haka tunda haka ne manu'a na'am hana ta ka digita ba ya hukunta ya ya an hukunta ba, hana- hana ta wannan hana ta ya hukunta mu a mu sai muka faɗa muka ce a ai tsakanin bashi da wannan din nan an samu mu'arala mutum yana ana da kuɗi kuma yanzu ana bin sa bashi to ai wannan bashin da ake bin sa inda misali zuwa za a yi a kaddara a zo a ce a kwashe a karɓa wannan kuɗin a biya masu bashi ai ya zama kamar bashi da koko ba to haka ashe mutum yana da kuɗi bashi da kuɗi kenan ya zama kamar akwai wani mu'arala tsakani to shi ga mutumin da ake bin sa bashi to ba dama ya fitar da zaka sai dai idan ya kaddara wannan kuɗin kamar yadda muka faɗa cewa ga kalilan koda ya biya bashin nan abin da ya shawara din har ila yau ya kai abin da ake fitar masa da zaka sannan zai fitar da zaka sai muka ce a akwai mu'arala a nan wajen kalu kalu sai suka ce fa inna daina sai suka ce ai bashi din nan lam yu'aridu ai eh, ari ai bai yi mu'arala ba tsakaninsa da shi da wannan kuɗin ba wani mu'arala a cikin waɗannan abubuwan domin na'am me izuwa fi zimmati domin shi bashi a kaya yake lal mala ba a kan dukiya yake ba a fi da yake zuwa na'am ita dukiya daban mutum kuma zimmarsa daban bashi idan aka ce ana bin bashi ai bashi dukiya ake bi ba ai mutum shi ake bin bashi ba dukiya ake bi bashi ba haka ne ko sai haka mu a wajen mu sai muka ce to idan dai har yanzu ka ce an samu ma'arala tsakanin wannan da wannan to abin buwa mu gama a ma'arala ba in ji imamu shafi'i abin da ya faɗa kenan domin yanzu bashi in a ce ana bin mutum bashi ai shi ake bin sa bashi na'am ba dukiya ake fasa bashi ba shi ne ga wani misali zan da za su faɗa suka ce law halaka al malu ba dukiya ta halaka bi ghairihi ba tare da mutum ya biya bashi ba saqada ai zaka ta tsara yanzu misali sai mutum yanzu yana tunanin gobe za- gobe lokacin fitar da zaka zai yi a yau din nan ya- sai aka zo aka sace dukiyar gaba ɗaya ta gobe wa zai ce masa ya fitar da zaka ai ba wani zaka da zai bayar ko shine shi da Yeah.
hankali yake ta magana amma da a ce warewa kai yau kace ai gobe zan fitar da zaka ka ware zakan nan nan kuma ka ware uwar kuɗin ka sai aka zo aka sace uwar kuɗin to dole sai ka fitar da zaka wani lokaci sai ka ɗauka ka bayar ina zai ma ka koma ka zo ka karɓa amma a wannan maganar shi idan dai bai riga ya ware ba kudin nan suna tare aka zo aka sace ai ba wanda zai ce fitar da zakka ko to tun da ba wanda zai ce fitar da zakka amma kuma ga yakin ya faɗa yace ta hatimin zakka ta'atun zakat wajen cin zakka ladainu ba bashi ba kaqad a ga cin sakada na'am saqada ta hatimin zakati wajen na'am cin zakka ya saraya yanzu idan misali aka zo aka sace dukiya aka wajen cin zakka ya saraya ko ba da ba ka ba da zakka na zainu na'am ko na'am amma ba bashi ba karkadai yanzu akwai wanda zai ce yanzu saboda an zo an maka sata an sace ma dukiya yace shikenan bashin nan ko ba ko ka biya ko baka biya ba shari'a ba- an dauke maka ai yana yana kanka to tunda haka ne ashe kenan kaga bashi me yake bi kanka yake bi dukiya kuma zakka kuma ita kuma me dukiya take dukiya tunda yanzu gashi dukiyar nan inda dukiyar ce da aka ce saboda ana bin ka bashi ba za ka ba da zakka ta dukiyar ba yau kuma gashi ba dukiyar amma kuma an ce sai ka biya bashi kaga ashe bashi wa yake bi kenan ba dukiya yake bi ba kenan ashe kanka yake an gane tunda ko kanka gane ka mutu ai yanzu sai dai yan uwanka dole sun biya wannan dukiya dole sai sun biya ba shi ba za a ce idan ka mutu shikenan dukiya an dauke maka ba kaga ashe kenan me yake bi zumma yake bi kenan shi kuma wancan fa dukiya kaga dukiya yake bi kenan zaka to shi sa kada ku zo ku ce akwai wani ma'arala a cikin nan ba wata ma'arala dan ana bin ka bashi wannan akan ka yake kai ne zaka biya kada a ce wai bashi kuma a kalli dukiya da shi dukiya daban sai ka je ka fitar matar zakka ko da ana bin ka bashi bashi ko yana kanka saboda wannan misalin da suka bara alhamdulillah